يرينير كراتك لتاب وقرن التعامل بين الزوجين فضيلة الشيخ المدون القارئ فضيلة الشيخ محمد سميت المنشاوي الله ربك نسلكي مسرها idan ba a manta ba mun kammala babi da yake magana akan shawar zaujatika ka dinga yin shawara da matarka a matsayin ka na namijin kirki mata abokan shawara ne abokan tattaunawa ne ba abokan ko abun matarwa ba ne kamar yadda wasu ke riyawa cewa wai ba a shawara da mata mun yi maganganu da yawa ko mun kawo misalai da yawa daga ciki har muka kawo misalin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ummu salama wadda ta ba shi shawara akan sahabban shi kuma ya ɗauki wannan shawara ya aiki da ita kuma ta zama ta masa amfani wajen warware matsalar da ta ta faru to wannan shi ne babin da muka kwana a sati da ya wuce yau kuma mu tashi babin da ke magana akan kun halima wato ka zanto mutum mai haƙuri halima mutum mai haƙuri wanda zai zamanto a yana da haƙuri kamar yadda muka faɗa kalmar alhimu a haƙuri wato ta fi kalma ta haƙuri a sabu ƙarfi da fawa wajen ma'ana domin a hilmu a hausin da yake ɗaukar ma'anar juriya wato za ka taɓa haushe yana cewa wane yana da juriya ko kuma ka taɗa ce wane yana da haƙuri to kalmar juriya ta fi kalmar haƙuri wato ƙarfi wajen bayyana wato capacity da kuma fawa na ainihin masu haƙuri ne kuma allah maɗaukakin sarki a ya siffanta annabi ibrahim da cewa mutum ne mai haƙuri inna ibrahima la awwahun halim inna ibrahima la awwahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan mai da al'amuransa ga allah ne kuma ainihin wato mutum ne mai juriya da haƙuri sannan ya siffanta annabi isma'il da cewa ainihin wato mutum ne mai haƙuri allah madaukakin sarki ke cewa mun azurta annabi ibrahim da gulamin halim da ɗa wanda yake mai juriya mai haƙuri da haka ana ayi halin mutum ya zanto mai juriya a rayuwarsa juriya in the sense that duk abin da ka tunkara a rayuwa matuƙar akwai alheri a cikin abin da ka jure ka daure ki jure ki daure sai kin cimma gaci kuma sai kin cimma nasara a kai haka duk wanda Allah ya ka zama da shi ka zanto mai hakuri da juriyar zama da shi ko da kuwa yana haka wasu abubuwa da ba daɗi to ka zanto mai hakuri da juriya so abinda malam ya sa ya kawo wannan yana so ya gaya wa maza ne da mata cewa kowa ya zanto mai juriya da hakuri da zama da kawai wannan shi ne dalilin da ya sa ya kawo magana malam ya ce alhilmu ma'azzaudati khuluqun labudda an yatahalla bihi ar-rajul alhilmu shi juriya da haƙuri ma'azzauja na zama da mace haƙuri da juriyar zama da mace labudda an yi tahalla bi rajul ba makawa dole sai ɗan adam ya yi wa kansa kwalliya da shi ma'ana ya zama a dinga kwatanta ka da cewa ai in dai wani ne kafin ka ji shi da iyalansa za ka tuna kuma ba wai ba sa masa laifi ba suna masa abin da ba daidai ba amma baya kulawa yana kau da kai yana turewa yana hakuri bil muhafazati ala usratin mustaqirra idan mutum yana haka to zai samu kariya akan wani family ya samu tabbatar da wani family a cikin sa mustaqirra wanda zai tabbata family tabbatacce domin rashin hakuri jama'a shi yake kawo nan da nan mutum ya faɗi magana mara daɗi ga matar shi kuma ya dawo yana da dama kan nan da nan shi yake kawo mutum ya saki matar shi kuma ya dawo yana da dama sakin ta jiya wani bawan Allah ya zo nan ofis ya same ni da kes na iyali hakika ta masa laifi a bisa labarin da ya bayar ba ma kuma ya yi gajen hakuri wajen ɗaukar mataki a kanta su kuma iyayenta sai suka ɗauki zafi a kan abu so yanzu kowa ya shiga damuwa shi ya gane ya yi ba daidai ba abin da bai kai a ce ya sake ta ba ya sake ta a kai ya sake ta ita kuma ta kusata ta ce tun da ma abin haka ne to bi kenan allan ka daga wasu kowa ya kama gaban shi ba ita babu shi shi babu shi babu ita su ma iyayenta sun dau zafi shi ne jiya sai an tayo cikin ofis ɗina ka san mu dama ne tarihi ta yake zuwa kogo an gane magana da kogo ya zo yawan bayani filla filla to amma a iya abin da ka fahimta shi ya ɗauki kuskurensa har kuma ya yi ta bi ya yi ta ba da haƙuri har ya je gidan ya kai sawo ita yarinya ta ce ita ba ta yarda ba ba za ta koma su kuma iyayenta sun fake da cewa ita ki tarke ita ki tarke da dama na cewa ta koma gidan su ko ta koma da su ba ruwan su ko abin da ta ce su a kai su to kun ga irin wannan shine matsala idan mutum ya samu gajan hakuri cikin zamantakewa zai yanke hukuncin da zai dawo yana da dama zai dawo yana da na sani kuma wannan da na sanin dama ba hausa ya ce ba ta mene ya yi ba ta girma sai za ta kayi ko aka dama da na sani da ma'ana ba ta zama alheri ga mutum wannan shi ne faƙaɗi kana a zuwa zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam a yuraji ina kun kalama a cikin abin da aka samu an samu matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna wato murada zance da manzan Allah wato su faɗa ya faɗa ni da yuranci ina kul kalama kada cewa sun san annabin Allah ne sun san manzan Allah ne amma dai ba za su faɗa wata hajuru ihda hunna ila al-layl ɗaya daga cikin matan annabi ma tana iya kaurace masa daga duk wani abu da take masa tun daga safa har dare an gane ku amma tare da haka sau ɗaya aka rawaito cewa annabi ya taɓa sakin ba shi sau ɗaya shi ma sakin bai je ko ina ba me ya faru hafsa ce ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta bayyana ya sa ma wasu malamai suke cewa ba saki bane annabi cewa ya tafi gidan da kuma tafi gidan ku ba ta ɗauka saki idan ba mutum ya bayyana cewa yana nufin mace ya saki mace shi wasu kuma suka ce a'a sakin ne domin idan annabi ya ce bar inda nake to kawai ya rabu da kai sunan to amma me ya faru tana tafiya kafin ta isa gida sai ga Allah ya yi nimarta Allah sai turo mala'ika ya ce raji hafsa fa inna ha sawwamatun qawwama kamar da hafsa domin tana yawan azumi tana yawan tsayuwar dare ta ci albarkacin yawan azumi da yawan tsayuwar dare ko da ta ba ta mare kuma da ita jama ko mai ita magana da aka manzan Allah sai mai da ita wannan shine abin da aka rawaito a tarihi annabi ya taɓa samun shi a rayuwar shi kuma daga nan za ki gane wato idan ba Allah ya azurta ka da juriya da hakuri ba sai mata sun fusata ka kwarai da gaske tunda har suka fusata manzon Allah duk hakurin annabi sanda ya aikata saki a rayuwar shi to wannan ya nuna a shi babu wannan adam da mata ba sa fusatawa sai dai kawai idan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shine yake cewa wajara bainahu wa bain Aisha radiyallahu anha kalamu an samu tattaunawa mai zafi ta faru tare da manzon Allah da na Aisha hatta da kana Abu Bakar da Siddiq radiyallahu anhu hukuman baina uwa baina ha har sai da Abu Bakar ya shigo domin ya hukunci tsakanin su fa qala laha rasulullahi takallimi annabi yace ki fara magana au ukallimu ko atakallamu ko kuma in fara magana fa qala sai ta ce takallam anta wala taqul illa haqqan wannan babu ainihin shi mun yi wannan babu a a mun yi shi ba mu gama shi bane mun karanta wannan hadisa amma bari mu je mu ba mu gama babu ba mun dai faro shi ma'ana na na Aisha ta ce kai magana amma kar ka faɗi komai sai gaskiya guji fa waye ne yazo da gaskiya duniya والذي جاء بالصدق وصدق به Allah shi manzan Allah shi ya zo da gaskiya kuma Allah ya gaskata shi akan gaskiyar da ya zo da ita amma wai yau shi ne ake cewa ya faɗi gaskiya mun san mata haka suke za a zo jojin tsakanin kai da ita sai idan ta gama magana kaf daga ka zo ka fara magana sai ta fara yin tafiya da cikin magana tana kokarin ta hana ta magana akwai wani kyan da ne kwanan nan ana rikici ne tsakanin mata da miji amma da kishiyarta wallahi gaba ɗaya ta hana su magana duk wanda ya fara magana sai ta zaka mutum wallahi ba haka aka yi ba kaza da kaza da kaza da kaza in ta baka amsa sai ta kare yi daga ka ɗauko ta gaba ta ce a da ka san ba haka aka yi ba wallahi kaza da wallahi ta hana kowa magana karshe sai da kirkin ya zo gaba na ni ma da na zo na fara magana kin ce malam dakata abin da kake faɗa na ba ka ce oh ni ma hana na magana ba wallahi sai da muka ɗan ja a kan tukunna sannan ta iya lisnawa ta shi ta saurari ta to galibi wasu mata suna da wannan ɗabi'a ita za ta yi ta zuba wa 'ya'yan kaɗanya sai ta gama zuba amma kai idan ka zo za ka mai da martani sai ta taka mamaki wannan shi ne don haka tana faɗin wannan magana cewa ka faɗi gaskiya fara zama ha abubakar ne hatta a jima faha ko a ya faha sai sai na abubakar ya gaure ta da baki har san da bakin ta ya fitar da jini saboda tsabar zafin mari da amma sai na abubakar da ƙarfa ne in garma ne kika je kina karanta sai wa alamin dubara kika ji tarihin sa da yanayin zubin halittar shi to kin san cewa in yi da kima ta lalle ya dawo dan haka yi ma'ana na Aisha har san da jini ya fita a bakin ta wa qala yace awa yaqulu ghayra al ya Aisha ko ya adu wata nafsi yanzu annabin ne zaki ce dinga faɗin gaskiya yana ma yin magana ne in ba ta gaskiya ba ma'ana ran sai na abubakar ya ɓaci ana cewa manzon Allah ya faɗi gaskiya ka san duk wanda ya gudu baki kana magana ya ce ba na faɗi gaskiya to abinda kawai yake so ya nuna ma shi ne bai da abin da kake fara ba kun gane magana bai da abin da kake fara ba so kamar na na Aisha ba ta yadda da abin da annabi ke fara ba ne yasa ta wannan lokaci to kuma kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce ire-iren waɗannan al'amuran tsakanin annabi da matan shi su sun kai su yi masa haka kuma su zauna lafiya amma kai baka isa kai masa haka ka zauna lafiya ba an gani kamar yadda akwai maganganun da Allah yana iya gaya wa annabi kuma ba matsala amma kai idan ka zo dole ka saka ya kamar inda qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wajadaka dhallan fa hada ya same ka dhallan ma ma'ana dhallan tsantsar ma'anar dhallan da larabci shine batacce Allah ya same ka batacce sai shigar da kai yanzu za ka iya faɗa maza Allah haka sai dai ki ce Allah ya same ka babu shari'a da doka da Qur'ani a hannunka sai ya ɗauki shari'a da doka da Qur'ani ya baka shi ke nan kun zama lafiya na fata ku fahimci magana so akwai mu'amalar da Allah zai iya yi da annabi kai ba za ka yi masa wannan mu'amala akwai mu'amalar da matan manzon Allah za su iya masa kai ba za ka yi masa domin su isra'awu Allah ya ba su damar mu'amalantar mijinsu da irin wannan mu'amala kuma ko yanzu ku kalla ku gani wani mutumin idan ya fito waje ko duk guri buɗa masa ake ya wuce aka yi kuma ba idan yi magana kowa saurarawa yake da magana amma da Allah da Allah zai dan haska miki bidiyon zama a cikin gidansa za ki ga cewa wannan dokar baya ba da ita a cikin gida haka ne ko ba haka ba baya ba da ita a cikin gida da Allah zai haska miki yadda suke dan samun matsala da matar shi yadda take gaggasa masa magana za ki mamakin a ce kuma shine wanda jama'a suke tsoronsa a gida shine a cikin waɗancan mata guda goma sha ɗaya da rana Aisha ta ba manzon Allah labari ɗaya daga cikin su take cewa zauji mijina in da fara asida ko in kharaja asida wa in da kala ahida fahida wala ya tsano amma a gida ta ce mijina in kharaja idan ya fita waje a sai da sai ya zama kamar dubu ba zaki kowa tsoron su yake a waje wa in dakala in kuma ya fito waje ko ya shigo gida fahida sai ya zama ɗan saurayin zaki haka ɗan karami wanda baya faɗa sai dai a yi ta wasa da shi na fata a fahimta wala ya tsano amma a gida kuma baya tambayar me ya bari a gida ya ce kayan miyan nan sun kare ko kun cika annobar zaranci Allah ya hana annobar zaranci wala tu baziru ba ta zira inda mubazziri ya kama ikwana ya ta jawo ayoyin annobar zaranci baya yi ina fata a fahimta ya ga an karar da magi ya ta bala'i baya yi shi ne wala yasalla amma a gida to haka wani yake shi yasa kowa da irin mu'amalarsa a waje kuma irin mu'amalarsa a cikin gida to ki bar shi kawai a yadda kika gani shi yadda ya sa wata daga cikin matan wani sarki ta raina shi duk abin da ya faɗa kai ta musa in yana magana ta shiga magana shi in yi magana ta shiga magana shi sai ke ce mata ke yanzu ki ba ta shakka ta ba ta tsoro ta ce to me zan shakka da kuma zan yi tsoro sai ta ce shi kira ta yi magana shi wata rana sai sa aka tara masa fadawa da talakawan gari kam suka taru a kofar gida sai ya ɗauko matar sai zo irin saman gidan sarki din nan inda za ka leko jama'a ta ƙasa ya ce kalli na su waye ce duk jama'a ne jama'ar waye ce jama'a gari wa suke sauraro ce kai suke sauraro yanzu idan na yi magana a nan na ba da wani kwafi kina ga wanda zai musa ce wane mutum ya isa sai ce to amma me yasa ke kike mun gazali kike dafa mun tsawa in nan magana kike musa ne ita ce to matsalar guda ɗaya ce inda za ka gane bambanci na da su da Allah in ka isa yadda kake zuwa wuri na da daddare to ka fita a haka yanzu ka je ka same su wanda a kuna da kuka ne ko to an kun shi ya ba kin san ba zai yi ba ta ce wanda ba zai yi ba ya ce ta ce to ashe mu'amala ma tsakani na da kai daban da mu'amala tsakanin ka su in dai ka yarda ba za ka iya zuwa gurin su yadda kake zuwa gurina ba to ku ashe ba za ka iya mu'amalanta su yadda kake mu'amalanta kun gane maganar da kyau su don haka da kulli makanin makalu wa da kulli zamanin rijalu haka suka faɗa kowanne guri akwai abin faɗa kuma kowanne zamani akwai irin mazajen wannan zamani ko ba haka ba da wannan shi ne saboda haka a fasta jarat bi rasulillah to da sai na abubakar ya mare ta sai ta dawo bayan manzon Allah sai ta kuya wa qa'adat khalfa zahrihi ta zauna a bayan annabi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa hilmihi annabi da ya tashi zai bai da martani wa abubakar ta inda zaki gara ɗabi'u da halin manzon Allah masu kyau sai ya ce inna lam nad'uka li hada abubakar ba mu kira ka dan kai mana haka mu mun kira ka ne kai mana su ba mun kira ka ka zo ka da kyau ka duka mu mata ba ni bai kira ka da wannan walam na rudda minka hada sannan kuma abin da kai ba mu ce ba ka kyauta ba amma dai ba za ka ba ka kira ba ina fata ko ku ci magana kun ga ka duba ɗabi'u da hali irin na annabi ma'ana bai kushe abin da yayi ba amma kuma bai yarda da cewa dan wannan ya kirawo shi ba babanta ne ma'aikinta ne kuma hukuncin da ya akan ta daidai ne musamman in aka kalli wa ta gaya wa wannan magana ina fata ko fahimci magana to amma ina manzo Allah sai ce a ni ba dan ka ne kirawo ka na kirawo ka ne dan ka zo kai mana sulhu ba dan ka rike ta to wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya kula da shi za ki ga wasu sun kai ƙarar iyalansu gurin iyayensu ko yayinsu iyayu na kirki da iyaye na kirki sukan zo su ne su yi nasiha su ɗauki mataki akan abin da ya faru kuma tsakaninsu da Allah da wannan ne malamai suke cewa idan aka samu kes tsakanin mata da miji to a yi ƙoƙari a kula da wasu abubuwa kamar haka abu na farko idan an kawo ƙara za ka yi hukunci to kada ka hukunta wannan miji a gaban ita matar ko da kuwa shi ya zalunce ta domin akwai iyaye da zaki ga sun fada miji da fada a gaban matar shi wannan yana jawo raini zai yana jawo raini in so samu ne ko da ka fahimci ita ce da gaskiya buɗe mata wuta ka gaggaya mata magana a matsayin ka na uba ka kuma gaya mata cewa zaman ta lafiya da kai shine ta mijinta idan ka gama sai ka ce da ni ne gaske gida ina zuwa idan ta shiga sai ka ce mijin mako ka ce kai kuma za ka yi da za ka yi mana yaya mun ɗauki amanar yarinya mun baka kar ka manta ga yarinyar na abuwa da take tana so mu muka ce mata wancan bai mana ba saboda ba da tarbiyya kai za mu bawa ko ka manta anya sai gaskiya ne ba anya kar ka manta yarinyar nan ta yi kilemin tana buƙatar abubuwa da yawa mu muka ce ba za a yi ba ka kawo sadaki ka kawo ɗan abin da ya sauwaka a ɗaura muku aure ko ka manta wannan karatun da muka yi ba wallahi ba lalle na sani ba na sani kar ka manta ba yarinyar nan ba miniyar aure da ita ba a shekarar nan domin tana ss2 ka matsa cewa sai an yi auren nan muka ce to tun da ka matsa ta haƙura da karatun ta zo a yi auren ko ba haka aka yi ba duk ka karanto masa sai ka ce to kar ka gana mata faɗa yanzu na ce mata ta riga na yi haka ne saboda kar na sabbabar da raini tsakanin kai da ita amma ka ji tsoron Allah ko dai ka tsaya mana mutunci na ko kuma wallahi da mu wutar jiya a buɗe masa wuta a gaya mishi a gaya masa saboda wasu suna amfani da irin yadda wasu iyaye suka tsaya a kan ‘ya'yansu suka tsaya a kan ‘ya'yan suna wulaƙanta matan su yanzu wallahi a kawantar da wata mata ta yi jiya ta guda biyu ta mun zuwa uku har yanzu bai kira ta amma idan kika ji test din da abin da take faɗa abin da ya ja sa take samun wulaƙanci a gurin mijin shine mijin ya haɗu da iyaye ne dattawa wanda duk abin da yarinyar ta zo da shi gidan ba a yarda sai a yi mata fada a kore ta a ce ta koma gidan rufi ta sake zuwa da kwamfilin a kora ta ta sake zuwa a kora ta haka take ta fama shi kuma da ya gano haka sai zama ya ɗauki lago na cin zarafinta wulaƙanci cin mutunci rashin abinci rashin sutura in ba lafiya ba magani haka yake wahalar da ita yake azabtar da ita gata na wallahi a baya to wannan yana daga cikin matsalolin da da yawa daga cikin matasa ko mu ce mata da kuma mazajen mata suka rubuta ma a ciki na rashin adalci da rashin kirki da rashin sanin ya kamata to dole ne iyaye su zanto suna kula da haƙoƙin mata ba a ce ka ɗaure wa ƴarka gindi kai ta nuna mata tare da mijinta ba kai ta mata abin nan duk abin da aka zo da shi ka ce a'a ba yanzu misali waccan da na ba ku labari cewa mijin ya yi ganganci ya sake ta amma su kuma iyayen sun daura gindin ba za ta koma ai kun ga wannan ba su kyauta ba domin Allah cewa fala ta'dulu hunna an yankihina azwajahunna idza farada bainahum bil ma'ruf idan miji ya saki mata sai aka ce bata gama idda ba sai mai da ita to duk duniya ba wanda ya sai har ba koma duk duniya sai dai a zauna a yi sulhu in an tabbatar tana cutuwa shi ke nan yanzu ɗayan biyu ma a lallaba mutum a saka ki ya sake ba ta saki ya rabu da ita tun da an san tana cutuwa in kuma ya ƙi sai a kai shi gaban hukuma a sa ya sake ta na fata kuna fahimta to amma in ba haka ba in dai aka ce mace sun samu saɓan da mutum ya sake ta sai ya zama ta yi jini ɗaya ba ta yi na biyu ba da na uku sai ce ya mai da ita to duk duniya ba wanda ya sai ce wannan auren bai koma ba duk duniya kun gane wannan magana da kyau ko sai dai fa a zauna a teburin shawarwari a san yadda za a yi amma dai ta koma kuma ta zama ta shi amma daga zarar ta gama idda gaba daya to a nan kuma duk duniya ba wanda ya sai daura mata aure ko ya mai da ita gidan mutum sai ya ƙara daura aure a kai to a nan kun ga su sun yi amfani da damar ya sake ta ya ce ya mai da ita amma sun ci ba za ta koma ya ba da haƙuri ya je ya je abu yaƙi shi ne zo ya same ni to kun ga irin wannan su da suke faruwa wallahi tallahi kuma duk abin da ke dawo irin wannan shi ne rashin nazari da tunani a lokacin da aka tashi za a yi aure iyaye su kau da kansu daga ga abubuwa waɗanda suke muhimmai wanda su ne jagororin 'ya'ya haka yarinya ta saka san duniya da san abubuwan kyalekyalen banza ta manta da tarbiyyar wanda za ta aura to wannan ke ke jawo sai kaga an zo an yi aure abu ya zo ya rigirkice an rasa inda za a yi a saita shi kuma a lokacin da za a fara tuno ina ma da kaza aka yi ba kaza aka yi ba ina ma da wani ne ba wani ba ina ma da kaza ba kaza ba yasa za ki ga wata ta auri wani namiji sai ya je ya gara ta tukunna bayan ta haihu ɗaya biyu ko uku in ta fito kuma sai ta tuno da tsohuwar saurayin ta wani sai kuma ta koma in Allah ya sa ni ma yana son ta kuma bai riga ya shiga wasu hayaniya ba sai ga ya aure ta saboda asali dama ya kamata ta aura ya kamata ta aura ni na abokin zaman ta bai ta ki yanzu da ta je ta ci bakar wahala sai ta gane ake gane ke akan wannan wannan duk yana faruwa ne sakamakon rashin tunani da rashin nazari da rashin lissafi Allah ya kiyaye saboda haka yake cewa sai ta ɓuya a bayan annabi ba ƙara da wanda biyu annabi sai gaya masa cewa ba mu ainihin wato kira ta domin haka ba wa ƙara Aisha radiyallahu anha marratar wa qad ghadibat nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata aminci da yarda ta taɓa yin fushi wata rana sai take cewa an tallani ta zumu annaka nabi ni kai da kake cewa kake riya cewa wai kai annabi ne na fata an fahimta kai kake cewa mutane wai kai annabi ne ma'ana wato ba wai ba ka yarda annabi manzon Allah bane ba amma tana faɗin haka ne don ya gane cewa abu zata nabi ai mun karanta muku a baya cewa idan ta fusata in za ta yi rantsuwa da sunan Allah sai ta ce wa rabbul ka'aba amma idan ana cikin zaman lafiya in za ta yi rantsuwa sai ta ce wa rabbul muhammad har annabi ya gano in har ka tuna na Aisha ta ce na rantsi da ubangijin ka'aba sai annabi ya ce to yau akwai matsala a gidan eh lalle akwai matsala hajiya kuma an fusata ina fata an fahimta wannan har annabi ya gane haka saboda kowa da irin ɗabi'arsa akwai abin da wani idan ransa ya baci sai ya haɗa fuska ba zai dariya ba wani idan ransa ya baci abin da ya saba yi a gida sai ya daina wata idan ranta ya baci gaisuwa ne dama ta saba ma da safa to a ranar ba za ta gaishe ka ba wata idan ranta ya baci ka saba idan ka tashi ka sai miƙo min ka za ta miƙo da sauri sai ta fara yin nawa ko kuma ta ce ba ta ji ba wanda eh ni kwamin a kolan nama ita zuwa da aikin ta sai ka kace ni ban ci damu na ce ala ni ban me ma kace a kolan nan na ce ka me na ce ki ko ma'ana ta nuna maka dai ranta a bace to shine da na Aisha ma tana da irin wannan dabi'a an gane magana da kyau shine fata basama annabi sallallahu alaihi wasallam da kace masa kai ne kake cewa wai kai annabi sai annabi ya murmushi wa tamara ذلك حلما وكرما sai dauki wannan a matsayin wani abu na hakuri da juriya da mutunci sai bai ce mata komai ba ma'ana bai ce me yasa ni ne zaki ce ni ne kake cewa mutane ni annabi ne ni kin ka fata kali da biha abada annabi bai mata haka ba na fata an fahimta yawwa sai ba sai ya shiru ya hakuri ya dauki wannan a matsayin wani abu da ya faru haka na rage tutuwa jalasa rajulun yaghsilu yadayhi ba'da an tanawala ta'am wani mutum daga cikin magabata ya zauna yana wanke hannunsa bayan ya gaba cin abinci fasar asal ibrahim min yadi imra'atihi ala ra'si to matarsa ne take zuba masa ruwa daga buta ta karfi wanda yake wanke hannunsa tana cikin zuba masa wani guri take kallo ya aka yi kawai sai buta ta kowace an gane ko sai ta fiti kansa fasala min haddam har san da jini ne ya zuba a kayan tana zuba masa ruwa ya wanke hannu wutar ta rubuce ta gaji kansa har kansa ya fitar da jini to bari ku ji in kai ne daga tsaye daga tsugunna za ka miƙe ta gaure ta da baki sai ta ga wuta ko fatala sai mutumin ya ce kuntu anwi adhahaba lil hallaqi dama wallahi ina niyyar daga na gan wanke hannun nan zan tafi wurin wanzani li an hata ji madan da daina yin kaho a kaina ina fata kuma ya tuna dama ina shirin in tafi wurin wanzani da zai yi man kawo a kai yukhriju daman fasida min ra'sihi ya cire ya cire mun macaccen jini da yake kaina tabarakallahu fi Allah ya miki kin mun maganin ruwa eh ruwa da ba da gaskiya eh ya hankali amma ya ce dama wallahi niyya nake da gurin manzani ya mun kaho saboda mataccen jini ya taru a kaina yana yawan sa ni ciwon kai to yanzu tun da kin fasa mun kai jinin ya fita Allah ya miki albarka kin sama mun sauki ba zan kashe kuɗi na ba yawwa yawwa don haka yake cewa barakallahu fiki Allah ya miki albarka farme shi alayya alwaqata wa shamani kin magance mun kashe lokaci na da zan yi in je na bata lokaci wajen yi mun kaho da kuma jarani yan kudaden da zan je da ni na batar wajen ayi mun kaho don haka Allah miki albarka wallahi ka duba na ku ba amin ba maza dai ku je ku auro maza da billahi lazi ba ni da hakuri ya ta an tiya miki zaki da ke da iyayen ku wallahi Allah mutum ku gani wato ba na gaya muku ba za ku san wasu matsalolin ba ba ku ba ku san wasu matsaloli bar mu mu dinnan da kuke gani rubun zumun mu yayi yawa wannan tallahi rubun zumun mu yayi yawa mun san abubuwa da yawa mata sun yi hayaniya ta zo ta dare su mata da yawa wallahi tallahi yanzu suna da gawar wa kansu gawa soyayya kawai garin da wata ido zakin baki yasa duk mutumin da ya cika zakin baki a wurin kira na rantsi da Allah ya fita ka ba shi mu kuma matsalar ku ne da wannan zakin baki da kake mutum yana da wata koyayyar ɗabi'a mummuna ba ki sani ba amma ya iya kira ya iya taɗi ya iya ziga ya ke sarauniyar mata ya ke iya ƙaunar mata ya wuce na kwalin ki kwanin sha'awa kin kina tafiya kamar ɗawi su Allah ya yi ta gwaɗa ya yi ta gwaɗa ke kuma ki ce tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ma'ana wai kina jin daɗi yana faɗa wallahi ya koya wata mummunan ɗabi'a ya ba sani ba sai idan tsautsayi ya sa kika yi wuwaf kika shigo cikin gida wala za ki gane kuskure shi yasa malamai suka ce ga mace ta auri wanda suke tafiya salin alin a yanayin nema gara ta auri wanda baya iya haƙurin a bata masa ne tun suna nema dan za ta gane hakikalin halin su ga hudu amma akwai wanda ko ne kike mar zai yi haƙuri Allah sannan suka ce da mace ta auri wanda kullum idan ya zo gwada ta yake gara ta auri wanda idan ya ga kuskuren da zai kushe ya fara wata ya kuma ya zaka yi to amma saboda tsabar rashin lissafi na wasu mata duk namijin da zai gaya mata ta yi ba daidai ba a lokacin da yake gaya mata to ita kuma ba ta kaune shi in ta zai tun ta muka aure ta fara samun dokoki ta ce dole in zan fita sai na sa ni kari ni matar ka ce ma'ana me take nuna ma shine ba za ta sa ni kagun ba ko da ya aure ma'ana wai yanzu tana zargin tun kafin ya aure ta yana sa mata doka me wannan ke nunawa ma'ana in ta aure shi ma in ya sa mata doka ba za ta ba shi ne kawai amma in da za ta bi idan ya aure ta to ya kamata lokacin da yake neman ta da ya saka mata doka sai ta ne sai ta to shi yasa namiji wanda tun kuna nema zai ga kuskuren ke ce ba haka bane ga kaza ga kaza kula da kaza karki kaza an in har kina da tunani wallahi shine abokin tafiyar shine musu na gaskiya da gaskiya fa a ba mijin tantabaru ba yawwa ba mijin tantabaru ba miji in dai na Allah ne shine wanda idan ya kuskure tun ana nema zai ci a gyara to in kika gane shi sai ki wanda layin abubuwan da baya so baya son kaza ya taɓa mutu a magana a kai baya son kaza ya taɓa mutu magana a kai baya son kaza ya taɓa mutu magana a kai to a ƙarƙashin wannan inda shi kenan kin samu wato hasken yadda za ki rayu da ni ba tare da kusa matsala ba ma shawara ce ba za ku ɗauka ba ba kuma dole fara tunda ba ba nan farawa Allah ka san wasu ba sa san irin waɗannan maganganu su sun fi so kawai a ce musu duk wanda za su so su yi ta musu ƙarya suna ta musu gwaɗawar banza su biye musu to kin ga sai ki zo daga ƙarfe ki na dama ta ba za ta yi miki amfani ba ba ta yi miki amfani ba yasa za ki ga da yawa daga cikin mata da suke kuka da mazajensu za ki ji suna cewa wallahi ba da lokacin da yake nema na kar ka ga yadda mutum ne yake tarayya lokacin da yake nema na kar ka ga yadda yake idan ya zo guri na baya son tafiya in muna hira a waya wallahi ba na baya so ya yanki in ta yanke ma ya ƙara buhowa in ba ni da lafiya ma riga dinga sun ce a gidan mutum amma yanzu ba da tun da muka yi aure da shi ban mutu wata hudu zuwa biyar ba muna soyayya da shi wallahi da gaba da yadda ka san ba ni ce wanda yake wannan abin a ragar jawa a da to dama ba rayuwar gaskiya da gaskiya aka ɗauko ba ta ƙarya aka ɗauka amma maganar gaskiya ita ce a yi rayuwar reality reality wance eh ina so kuma ina so na aure ka amma ina da wasu matsaloli ga ta san da su ba na son matsalolin da ke fitawa da gari ba na son matsalolin da fita dinga fita dangane da yanzu baya ba na son matsalolin yawan fita yau ta fita gobe ta fita jibi ba na son wannan in ma muka aure da ke a kawai za ku za mu shirya gara ki san da wannan tun kafin mai aure in kin yadda da ni a haka ki aure ni a haka in kin zuba za ki iya ba ni dai na faɗa miki yes akwai wani bawan Allah abokin mu ne yana kan ba a garin nan yake ba ya ta kusan shekara goma sha biyar yana neman aure wanda bai samu saboda shi haka yake kawai idan ya je gurin ki kuka fara magana ya ce to kuna da wasu ƙa'idoji da su ranar su in kirji za ki aure na hari ko sai ba kuma su ba ruwan shi haka kake wallahi tallahi sai dai kusan share shekara sha biyar yana neman aure tun daga fara neman auren su da zama Allah da ikonsa kawai sai ka san nagari ba sa ƙare kawai sai Allah ya haɗa ni da daidai ya zo yi bayanin kake masha Allah alhamdulillah alhamdulillah irin ka wallahi da zuma ta ne ba sa ta ce na maka alƙawarin wallahi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kace ni ma wallahi za ni ba su kuma in Allah ya yarda zan bi ka akan waɗannan ƙa'idodin na ga ba ƙa'idodin ka bane na Allah da annabi da addini yanzu ga nan suna tare da masu ƴaƴan su ba ni kawai saboda an yi magana ta reality ba ƙarya ba dozu ba ƙarya ba dozu amma yanzu duk neman aure ya kare a ƙarya da dozu in zai zo ta je ce wankan ƙarya ta yi kwalliyar ƙarya asali ba kazama ce mace kula ta sunanta na ta ce miki da Allah amma saboda yanzu tana da saurayi yadda zai ce kwalliyar ƙarya ranar da duk ita ko gidan mutum ba za ta wannan kwalliyar ba shi ma idan zai zo ya je ya goge kaya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya siyo mata ice cream ya zo da shi an ɓalla cingam irin mai minti na ya jefa yana takal takal ta ko ya zo gida an kawai kawai Allah ya zo gida so don haka duk sai aka zama an rayu a kan ƙarya babu gaskiya shi kenan sai ya zama idan an yi auren ƙaryar sai ta watse sai a dawo kan asalin gaskiya sai kuma a kasa rayuwa da gaskiya wannan shi na kuma yake faruwa saboda haka wallahi ko wace da shiga ta yin ta tsaya ta yi magana ta gaskiya da wanda ya zo neman ta yawwa a yi magana ta tsakani da Allah wannan shi ne gaskiyar magana to nan ne za a yi rayuwa rayuwar da Allah ya yarda da ita annabi ya yarda da ita Allah ya shirya da mu malam yake cewa la tabba min munaqashatiha kar ka yi fushi don kuna tattaunawa da matata ko wanda suna magana da matan su ya fusata ko tana magana da mijin ta ta fusata malam yace idza tadda niqash bainaka wa baina zawjatika fala tarda bi yanda tattaunawa ta kai tsakaninka da matarka da kuma sabani da maganganu kar ka ainihin wato fusata fa inna nisa annabi sallallahu alaihi wasallama kunna yuraji'inahu wa yana wa yana kishannahu domin matan annabi sun kasance suna musayar magana da manzon Allah sannan kuma suna tattaunawa da bi ya faɗa su ainihin wato faɗa fatazakka ka tuna annaka lasta afdalu min rasulillah duk yadda kake jin kana da wata martaba da daraja ai baka kai manzon Allah ko baka kai manzon Allah ba da ka ce qala umar bin al-khattab umar bin al-khattab Allah ya masa rahama yace wallahi inna kunna fil jahiliyya da mu mun kasance a zamanin jahiliyya ma na uddu lin nisa'i shay'a ba ma kirga mata a matsayin komai kun san a zamanin jahiliyya ba har raba gadon mata ake idan baba ya mutu baba bari ku wata badakala da wata tafakiya da wata matukulatu don Allah bari ku ji wani wato gumurzu da rukun tsumi na jahiliya idan uba ya mutu a gida za ta samu yana da mata ɗari mata ɗari shi kaɗai to yadda ake da mata ƴaƴansa maza sai a raba musu mata gado iyayensu ne fa amma sai a raba kai ka ɗebi takwas kai ka ɗebi tara kai ka ɗebi sha uku ka duba a gani su je su za su yi aikin gona na rantse muku da Allah babu addinin da ya mutunta mata irin addinin su Gana ku yi kudu da gari nan nan ko kusa ba da kun je nesa ba ku je ku ga yadda mata suke sunduri a gona ko ba ku je ku ga gani ba kun gani ku wata tsakanin ku da Allah ku je ku ga yadda suke sun kire a gona suna noman doya suna noman albasa suna noman wato kuma a sayar a kawo mutum ya sha giya bayan ya bugu kuma ya mata duka siya yes ita za ta biya kuɗin makarantar yara da wannan abin da take yi ita za ta yi duk wani abu da kika sani kuma ta ɗauko kuɗin ta kawo wa mutum kuma ya hana ta ko kwandala wallahi sannan ya sha giya in ya bugu kuma ya zo ta fusa ta ko bata gama mara abinci da wuri ba ya daka ta sannan rayuwa ce ta mu'amalar miji da mata babu muda'aba ba mula'aba ba wasa ba komai da karfin tsiya zai samu da ita babu yadda ta iya kuma gobe ta zo ta ce ina kwana dole ta amma duk musulunci yanzu ya wance kalar da waɗannan abubuwan ya ce a girmama ba har ma ya ce wala kunna nisrul ladhi alayhi ladhi mata suna da kwatan kwatan abin da yake kansu na mutunta mazaje to su ma akwai abin da ake aka tura namiji a kansa na ya mutunta su amma da haka bayyana mata suke neman yanci audi yancin da musulunci ya ba su wannan gina matsalar da ake ci. Ko da haka wallahi ku tsoron Allah ku tsoron Allah irin wannan batarnaka da irin yadda musulunci ya zo ya tsamo mata daga bala'i to yanzu ne ya kamata ku mutunta musulunci ku zauna da wanda Allah ya haɗa ku da su lafiya amma ku je ku gani irin yadda su suke fama da wahalhalun yau da gobe kuma suke zaune da wahala akwai wata mata ba tana makwabtaka ne da wani makwabcin wanda yana sai da kati wata rana sai ta zo sai ta ce da Allah a ba su kati na ɗari biyar sai babanmu ya dawo kullum ta zo da Allah ba mu kanta gari ko sai babanmu ya dawo shi kuma dan anguwa ne mijinta da ƴaƴanta kawai ya sani a gidan bai san akwai babanta a gidan sai wata rana ya ce mata ni wance yawanci idan kin zo kikan ce a ba ku kati na kaza sai babanmu ya dawo yanzu yanzu mutum na ki baya iya ba ki kudin kati sai idan baban ku ya turo ta ce da baban mu mahaifi na ke tsorakin a shi din dai mai gida na uban ya hada na shi ne na ke ya ce iye ta ce kwarai da ta ce ai mu a al'adar mijinka shi ne ubanka na rance da Allah ta ce mu a al'adar ba mijinka shi ne ubanka ka isa ka isa ka ce wa mijinka ina kwana wa da ka kira sunansa gaya sai dai ka ce baba ina kwana yi wata kuma tana cewa ma kai ke wuce uba za ka mutu fara to su kuma baban su ne ma wala ta ce ma Allah ta da ba mutum ne baba ta ce ai wajen faɗa maka ban da wannan kai baka san komai ba ta ce wallahi barka ta ce da safe idan muka karya da yara na yi musu wanka za su tafi makaranta ta ce haka zan ɗaiɗe su je kofar ɗakin sa ni in ce baba ina kwana su masu ce baba ina kwana idan muka gama gaisawa sai mu ce to baba mun ci mun sha mun karya ga arzikin da Allah ya baka ka ba mu Allah ya maka albarka Allah ya saka maka Allah ya buɗa maka Allah ya ta dinga zunduma addu'a to ce wallahi sai mun masa addu'a sannan ka ɗauko yara ka tura su makaranta ta ce haka zan yi da rana idan muka ci abinci da rana haka za mu sa zan ɗauko yara mu zo mu same shi in ko baya na wallahi sai mun kira shi a waya in ko ba ka ce a waya wallahi in ya dawo babu makara babu sai an yi tsamaki sai an yi ramakon wannan gaisuwa ta ce haka da daddare idan mun ci abincin dare sai mun zo duka mu da mini ya mu masa hoyiya amma nan kana yawan ta kudin haɗar bantan uba ko ba ka mutunta abu da kake Allah ba ta kallon mutunta abu da kake ba yes a kawo su cinye a ƙara kawowa su cinye amma daidai da rana ɗaya wallahi tallahi ba ta san ta zo ka ce ta gode da hidimar da kake mata inda ma rikici zai haɗa ka da ita sai ka ce wannan wannan abu wannan abu ya haɗa ma ita haka wata mata take gaya mun da lokacin da ya auro ka yadda kika san iska za ta ɗauka shagiya shagiya shagiya shagiya mo kaɗe mo kaɗe kan motsa kan motsa har take tafiya Allah amma wallahi ta ci ta koyi ta yi ƙulƙul da ita ranar an zo ana rikici zuba take haɗawa saboda tsabar kiba har mahaifiyar da ta ga zuban ta masa yawa ta ɗauko wani biki ta ce kai ɗan da gidan da bibi ta ga zuba ta yawa kana haka tana cewa ki goma ba ba ma irin cin mutunci da wulaƙanci da kuma zuba take tana bibi ta saboda tsabar kiba ma ta yi mai amma tana cewa wai a duba wulaƙanci da mutunci wallahi ku ta yi Allah wallahi duk mata da ta wulakanta aure sai ta wulakanta a duniya da lahira na race da Allah haka kuma duk mata da ta rike miji ga aure da mutunci wallahi sai ta yi mutunci duniya da lahira ai manzon Allah ba a cewa man taraka shay'an lillahi awwalahu Allah khairan min idan mutum ya bar abu dan Allah Allah zai yi masa da mafi alkhairinsa ki yi hakuri abin da kike samu ki daure ki bar saura ba wanda ya samu ɗari bisa ɗari duk duniyan nan ɗari bisa ɗari sai a ina sai a lahira a aljanna nan ne kaɗai za ki samu kawai yadda ke bukata amma wallahi in dai a duniya ne ga a ce shari'a ta ba wa baban ki dama ya aure wallahi ko shi ba zai miki abu ɗari bisa ɗari ba haka ne ko ba haka ballantana wanda ba ku da dangantaka da kai jini Allah ne ya haɗa saboda haka hakuri ake yi sai a bi Allah abun miji sai a samu rahama duniya da lahira iyayenki su yabe ki yan uwanki su yabe ki dangi su yabe ki duniya ta yabe ki Allah ya yabe ki kowa ya yabe ki cewa kin yi hakuri da zaman gidan miji sannan gobe kiyama kuma ki samu rahamar Allah me ya wannan dadi ko me kika rasa a duniya nan dai kin samu wannan baki da matsala haka ne kuma haka ba amma duk abin da zaki samu da tsiwa da hayaniya da tada hankali cewa dole sai an miki kaza mukaddara kin samu mukaddara kin samu wallahi asara kin balantana kuma tsiwar ta ba za ta sake samu abin da yake so ba ba za ta sake samu ba wallahi ba za ta sake samu ba iya abin nan da Allah ya kaddara a tsakanin ki da mijinki ki za ki samu wanda ki wallahi ba za ki samu komai ba to wannan shine abin da da yawa daga cikin mata sun fahimta da yawa daga cikin maza mun fahimta wallahi da kai da ana zama lafiya amma mun ba mu da hakuri su ba su da shi mu bala'i su ma bala'i kowa kokari yake sai ya danna dan uwan shi to wannan ya haifar mana da rashin jituwa da rashin zaman lafiya Allah ya yi da haka yake cewa a قال عمر بن الخطاب والله إنا كنا في الجاهلية من كسنتي أرام من الجاهلية ما نقد للنساء شيئا فما كنا متى أبكين كوم كوم باس ونا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل har zuwa lokacin da Allah ya saukar a kan lamarinsu irin abin da ya saukar na cewa a mutunta su a karrama su a ba su ainihin wato hakokinsu wa kasama da kunna ma kasama Allah ya rabu ruba fa mata aka ce idan aka tashi a ɗauki rabon namiji guda ɗaya a bata ki kuma namiji a baki biyu kuma malamai suka ce duk rayuwar mace gaba ɗaya a hannun namiji ta zuwa har ta koma ga Allah lokacin da take yarinya take gidansu baban ta ke kula da ita da ita da uwarta gaba ɗaya ko ba haka ba haka tana hannun namiji a ran lokacin idan ta yi aure rayuwarta ta bar gurin babanta ta dawo gurin mijinta a lokacin da ta haihu ta haifi ƴaƴa maza suka girma ta tsufa to nan kuma rayuwarta ya tashi daga kan mijin ya koma kan ƴaƴanta su suke kula da ita don haka ita mace babu wani lokaci da ba kula ake da ita ba babu wani lokaci ko sakinta aka yi za ki samu ko wani yayansu ko wani babbansu ko wani kawunsu ne yake mata hidima haka ne ko ba haka ba da wahala kaga tana yi wa kanta hidima da wahala in kuma ka gama tana yi wa kanta hidima ɗayan biyu in ma dai Allah ya rubuta cewa tana daga cikin mata waɗanda Allah ba su nasibi na harkar rayuwa wanda ana samun jifa jifa in ma kuma ta kauce wa hanya tana nema wa kanta abin da za ta wa ɗayan biyu nan babu na uku babu na uku saboda haka idan mata suka kula da wannan suka kula da wannan to sai a zauna lafiya jama'a kun fahimci magana da kyau ko wa bai'a wa baina ma ana fi amri wata rana muna nan a cikin haka in qalat li imra'ati cewa ta ta tace mu law sana'ata kaza wa kaza me yasa ba za ka yi kaza ka yi kaza ba fa qultu laha sai na ce mata wa ma laki anti wa lima ha huna menene kuma naki a cikin wannan lamari da naki ce dole sai na yi kaza sai na sai na yi kaza wa takallufu ki fi amrin dini da kuma kallafawa kanki da kike wani abu na abin da ya shafi addini ina ruwanki fa qalat li sai ta ce mun ajaban gabnan khattabi abun mamakin ka ya kai kuma kan khattab ma turidu an turaji'a anta yanzu kana nufin ba za ka yi magana kenan a ma da martani ba wa inna wa inna ibnataka to ka sani wallahi yarka da take gidan manzan Allah sai na abubakar a sai na umar yana da ya a gidan manzan Allah wace ce hafsa ya ce to ko ita da turaji a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yakan yi magana ta mayar masa da martani an gane ko hatta ya zulli yawmuhu ga buba har annabi ya wuna a wannan wunin yana fushi saboda hafsa ta gasa mishi magana ku duba ku kalli magana umar ne yake cewa mu da a zamanin jahiliya mata ba bakin ko gaskiya a gurin mu mun taka wacce muke so biye abin da muke so da kowa ce ce ya ce sai musulunci ya zo ba su haƙƙin su ya ce ana nan a cikin halin haka wata rana sai ne magana sai mata na ta mayar min da martani sai na ce dan me yasa zaki ci mayar min da martani ta ce okay kai kana so ka ce kar a maka magana idan kai magana ta ce to yar ka da take gidan manzon Allah tana yi masa magana ka gaya masa bakar magana har ya wuni yana cikin fushi balantana kai kuma kai kuma waye kai kuma kun gane magana to wannan sai yake nuna mana ashe kowaye kai namiji wallahi sai ka zama to mai meye mai hakuri sannan a zauna lafiya in ba haka ba ka sani matan nan da kake gani biyar da ake musu nasiha wallahi ba za su hana su gallaba su ba yanzu kar kai mamakin wata anan wata anan kafin ta fito sanda suka yi cas wurin gida ita da mutum Allah kuma ta zo jin ba munafiqar Allah subhanahu wa ta'ala Allah sanda ta yi cas wurin gida mutum sannan ta zo wata kuma yanzu duk mun ga wannan maganganun yanzu ne kuma in ta koma gida za ta yi cas wurin gida mutum ta gama jin wa'azinmu ta gama jin nasiha maimakon ya zama abin aiki wallahi a yanzu ne kuma za a yi fara to haka kuke sai dai kawai Allah ya yi mu ne Allahumma ya yi musu na fata an fahimta Allah ya sa mu gaji to za mu dakata a nan ga wuta ma ta ɗauke kuma na ga an tafi da janareton gurin sabis yanzu yanzu haka dai kawai lokaci ya yi bari mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko wani tuban harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya kai mana Allah kuma ya kina da zai tafi da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shin malam yana da kyau ko babu kyau sun ji kayi wa maza bayani a wannan bangaren wata ce za su ake su ma a musu domin su ma lokacin su suke sa maza su musu ko a take shi a gaba
to gaskiya muna da wannan tambayar ba za mu batta sati mai zuwa mu kwankwabe ta ba saboda akwai bayanai da yawa a ƙarƙashin ta yanzu ba ku yi wujin picture ba ma ku yi shegantaka picture a cikin Allah abin ya wuce tunanin ku ya wuce nazari ya wuce hanyanka ya wuce abin da kai yau saboda haka mu dan bar wannan tana cikin tambayoyin da zamu amsa muhimmai sati mai zuwa insha Allah
sai tambaya ta gaba kike cewa malam Allah ya kara maka lafiya don Allah wai dole ne yin yin hira da yin hira tsakanin saurayi da budurwa kafin a yi aure kuma ya halatta a yi
to gaskiya ba dole bane ba dole bane gaskiya yawwa amma idan kina magana akan halaccin tattaunawa tsakanin mata da saurayi da budurwa kafin su yi aure wannan ya halatta yasa wata rana wani ya je gurin manzon Allah ya ce masa yana son wanda zai aure ta sai annabi ya ce ka je ka ganta ya ce a'a sai ya ce to ka je ka hatta har sai ka ga abin da ya ja hankalinka zuwa ga sha'awar auren saboda haka maganar gaskiya ita ce shari'a ta yadda saurayi ya je ya ga budurwa har ma malamai suka ce babu laifi a yi wata dabara da shi saurayin zai hangi wasu abubuwa a cikin matar yadda zai developing interest a cikin ransa dangane da ita misali misali zai iya yiwuwa yana so ya zo ya ganta ku a matsayin ku na iyaye sai ku shirya yadda ganin zai zama wataƙila ita ba ta sani ba shi ya ce yana son ta yana so ya zo ya ganta sai ta to mun shirya da yamma karfe biyar ka zo ka fara mahaifinta sai ku yi magana da ita zai zo shi kamar bako ne ya zo gida sai a ba shi kuɗi a fara ya zauna ita kuma a ranar in da yara ake bawa dan lemo da fiyo wata da dan faro su kawo bako to a ranar sai a hana kowa bayarwa ya kai wa bakon sai a ba ta ita sannan idan za ta zo malamai suka ce babu laifi a batta ta shigo inda yake ga yanayin da zai kalle ta from A to Z wance ne da maza zo ta ɗauki tire ɗin lemon nan tire ɗin fara na maza ta kai a kurba ko a fara da ala ke da ce to ina zuwa eh me ne kina zuwa ba mazan sa hijabi ga Allah ke ke kuma hijabi maza maza zo ta ɗauka nan da fara kuma yes da zo ta ɗauka ba hijabi shi kuma gogon naka yana zaune sai a ce imrul kais eh muqirrin muqirrin muqirrin muqbilin mudbirin ma'an ka talmudi sakarin qaidul awabidi haikali ma'ana lokacin da take shigowa ya san me zai kalla lokacin da za ta fita ma ya san me zai kalla ko sai ya ƙara fahimta na fata an fahimta to shi kenan to aka ce ya halatta ya halatta saboda kar ya je shi ya auro abin da zai zama akwai wani ozoro da wani bigi bagiro a ciki ka san tufayin nan ba karamin rufa asiri take shi ba wala za ka samu wata kafar ta na hagu tana bonsa kai ba ka sani ba in ga je ka auro da ba tare da ka kare mata kallo ba sai daga ba ta ganta a tsakar gida tana haka wani sayin zafa bonsa kaga akwai damuwa ko ba haka ba yawwa so saboda haka dole ne ka tsaya ka fahimci wa za ka mene ne wannan musulunci ya yarda da wannan to a ƙarƙashin wannan idan aka yi haka ɗaya biyu uku shi kenan daga nan kuma namiji ya bayyana ya amince yana so zai aura ita ma ta yarda cewa ta amince tana son shi za ta aure shi kenan in kuma baya so to ya bayyana ba a so a yi doguwar hira da doguwar tattaunawa wannan yana haifar da matsala har ma shaidan ya shiga tsakani a wani lokaci shaidan ya shiga tsakani ya haddasa musu bata junansu gaba daya a wani lokaci kuma shaidan ya shiga tsakani ya raba tsakanin auren a samu rikicin da zai sa iya ce ya fasa ko ya ta fasa to da haka wani ma ba shi da amfani amma halaccin a zo a ga juna dan a ga abin da zai ja hankali zuwa ga aure wannan musulunci ya da shi wallahi ta'ala ba ta bace ita mace za a gaya mata ba za a gaya mata cewa zai zo ba shi ma namijin zai iya zuwa gidan matar a gaya mata ba ta da ya san cewa da kwarai da gaske eh shi ma babu laifi ma'ana ita ma ta kalle shi ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba kaga idan ka sa hular da kai kwakwan sayan da kwakwan ka ka kashe wa kanka kasuwa ba ruwa na da haka sai ka ci ado ka kashe ɗauyi kai ma sai ka je ka idan ta ganka ta ce ka yi mata shi kenan in kuma ta ganka wani ya kuzo da kai hakan nan wani ya sayyafi da kai hakan nan su shi kenan ka gani ba ruwa na amma ba
ta ga ba ga yan girba ba suna gabatar da samina ne a yanzu haka sun kafa takwas da karami na state da suke yi mana a shekara shekara sanya ba mu da gibra ko ɗaya a wannan guri kuma daga nan za mu cikin da ba insha Allah sai mutum suke cewa ba nan tana bukatar a fata addu'a aiwuwa suke bukatar Allah ya bata aiwuwa ne barka wa'anda suke da juna kuma Allah ya ce su lafiya
to muna addu'a dukkan bukatun mana kai da Allah ya biya mana damoyi da matsaloli da kowa da kowa da sauran wasu jama'a suke ciki mana addu'a duk Allah ya yi mana su Allah ka sa aljanna ci makoman Allah ka haramta wuta cin naman cikin mu subhanahu wa ta'ala ka sa albarka a rayuwar mu muna addu'a wannan makaranta ta mu Allah ya kara mata albarka Allah kuma ya kara mata daraja matsaloli da muke